idan da aka ce mar da Allah zai mai da kwanakinka baya wani shawara za ka ba kanka misali a ce yanzu yana shekara hamsin a ce Allah zai mai da shi lokacin yana shekara goma sha biyar ya ce idan da za ka mai da ni baya zan bi abubuwa a hankali yanzu daga cikin matsalar mu abin da ke gadar mana da wannan akwai gaggawa idan ina karatu mutum takwas ne ɗalibai na sai na ga shaukani yana da mutum arba'in da biyar sai in fara ji ya ba a yi da mutum takwas shaukani kuma zai tara arba'in da biyar to ɗayan biyu ne ko in fara mar hasada kai ko ma wanne ne akwai hasada ba ciki ko ina zagi shi cikin jama'a ina ƙoƙarin ƙasƙantar da shi ko kuma ina taka wuyan shi don in ɗauka. Ranar Lahadi da ya gabata sai da na yi muku irin wannan magana a wannan majalisi. Dole mu girmama magabatan. Wannan sunnar da yau muke alfahari da ita har za a taru a kunna amsa kuwa a yi magana a tashi a watse lafiya kalau akwai lokacin da in ka gwada duka ake sha Sheikh Aba'ur Rahman a garin Jos da bakin shi yake ban labari an sha zuwa a kori su mahaifin shi Sheikh Al-Hassan Sa'id Jos za a kora su da gudu sun zo karatu a layin da gidan kakanni na yake a layin gana a layin ake dukansu su gudu laifin su kawai sun ce su za su bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga su baba shugaba kullum muna tare da shi a wannan masallaci shine shugaban izala na farko a Maiduguri akwai lokacin da in za a yi wa'azi na sunna bututun a kai da sarki idan aka kawo kora su da suke rike da bututun za su gudu da bututun don in an zo fasa bututun za a yi ba he kuna da bututun magana za ku ɗaga murna ya shiga gidan mu murya ya shiga gidajen mu ba yau ka zo ka ka zagi wannan malami ka zagi wancan malami ka zagi wancan malami ka bidi'antar da su ba dan komai ba saboda kai yaro ne karami kana neman tashi wallahi tallahi kuskure kake Sheikh Rabi Ibn Abdul Hadi Al-Madakhali wanda shine shugaban madakhila Lekcara ne a jami'ar Islamiyya ta Madina. Malami ne kuma. Amma ya fara taɓa su Ibn Mubarak, su Muhammad Ibn Salih al-Usaini, ba don komai ba don sun fi shi ɗaukaka. Yau ya buga musu gora ya ce ‘yan bidi'a ne, ya ce ‘yan kaza ne, a daina sauraron su, a daina kaza, ya tara ɗalibansa, yanzu ɗaliban sun ɓangare shi suke taɓa. saboda haka dole mu yi haƙuri we shouldn't be faster than our shadows kar mu yi gaggawa dole kuma sako na biyu da malam ya isar haƙurin nan fa ba sai ka fara karantarwa ba yalla bai har yayin koya dole sai ka yi haƙuri ka kaskantar da kanka kuma ba a koyan karatu a rikwani zuwa gun malamai za ka zo don su baka karatu tare da tarbiyya kuwa idan rekodin ka ji ka zama malami ko malam malam za a ce to ka dai ji rekodin amma za ka ga babu hankali a al'amarin ka ko miskala barra Allah ya saka malam da mafificin alkhairi kuma addu'a malam ina sake maimaitawa Allah ya tara mu a darus salam Allah ya sa in na shiga kudi ne a baya insha Allah na gaba za mu gabatar da babban malamin mu Sheikh Dr. kabir abubakar asabar shi ma ya kai mai faɗi ko da ɗan kaɗan ne daga cikin kalmomi na hikima da Allah ya azarta shi da shi insha Allah sai mu kuma fatiha mu yi sallar insha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بياك يا ماما البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa'azi ya yi wa'azi Allah ya saka wa malar da alkhairi kan jawabai da ya yi masu matukar muhimmanci Allah kuma ya ba mu ikon fahimta da aiki da su abinda zan ƙara guda biyu ne na farko taliki ne akan talikin da malamin taliki malam ya magana akan wani babban malami Sheikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali kuma ina jin gaskiya maganar da ya yi kuskure ce rabe a cikin tarihin da a wasa baya sun kuma ɗan malamai da kafa hasali ma ƙoƙarin ba su kariya yake
su bin bas su ufaimin malaman shi ne ko kakannin shi ma ilimi kuma za ka iya cewa ya yi fana'i wajen kare su waɗanda dai rigima da su su ne su muhammad sarur su Abdulkhalik su ainihin wato makamantan waɗannan malaman wannan wani hadithun ne liyomin akhar malami ne na sunna malami ne masani iyakar masani Allah ya ƙara mashi lafiya yana raye har yanzu to na ganin bai dace a shawwaha tarihinsa haka kawai mu tashi ba wannan kenan dangane da matsalar da aka yi magana a kai ta ɗabi'a da kuma ladubban da ya kamata musamman ɗalibai kafin su zama ma masu da'awa domin ɗalibtar ita ce tushe kasance mutum mai da'awa ko mai wa'azi ko mai karantarwa wannan tana iya zama wata jarabawa ce ta suke samun mutum a matsayin shi na ɗalibi bayan ya karatu ko kuma bukata da al'umma za su bukaci abin da ke wajensa. Tun a mataki na ɗalibta, a nan ne mutum yake da wajabci a kansa na ya bi tafarki madaidaici, musamman ta fuskar ladabtuwa da irin ladabin da malamai suka tsara game da koyon ilimi. malaman ahlus sunna wal jama'a musamman waɗanda suke bin tafarkin malaman hadisi sun ba da muhimmanci sosai wajen karantar da ladubban ilimi sun yi rubuce-rubuce mabambanta al'imamu al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alaihi yana da littattafai akan haka jami'u bin nan wato al-jami'i li ahkamin rawi wa adabis sami' da wasu littafai irin waɗannan sharafu ashabil hadif alfaqihu wal mutafaqqih littafansa ne da wasu ire-iren su duka don koyar da tarbiyya kuma mashahurin malami hafizul maghrib ibn abdul barri rahmatullahi alaihi da littafin shi jami'u bayan ilmi wa fadli akwai littafai iri daban-daban ga azzarnuji littafinsa shahararre da ake karantawa a zaurika ta'alimul muta'allimi turkat ta'alim wato a da yadda ake koyan ilimi bai yiwa a koye shi babu ladabi kamar yadda imam malik yake cewa mun zauna a gaban malaman mu su zuhuri sai da muka fara koyan ladabi tukunna kafin muka koyi ilimi al-imam shaykhul islam abdullahi ibn mubarak kamar yadda shi khatibun ya rawaito a cikin littafin yana cewa nahanu ahwaju ila kathirin min al'adadi minna ila kasirin min al'ali. Bukatan mu zuwa ga ladabi ta fi bukatan mu zuwa ga ilimi yawa. Wato dole ne mutum ya zama yana tafiya akan tsari, ya san mutuncin na gaba da shi, ya san yaya ake koyon karatu. Idan muka bi tarihin malaman magabata za mu ga cike yake da irin waɗannan ladubba. Imam Malik yana cewa saboda irin kwarjinin da zuhuri yake musu, idan yana karatu ba sa iya mayi masa tambaya. ga abu ba su fahimta ba amma ba wanda zai iya jur'a ya tambaya Imam Ahmad ibn Hanbal da abokansa Yahya ibn Ma'in da shi da Isaac ibn Rawiya sukan zo su tsaya gaban malamin su yana ya, gama karatu shine wato Abdurrahman ibn Mahdi ya gama sallar la'asar ya zauna a masallaci kuma su din yake jira fa yana tasbihi amma in suka zo ba sa iya ce mishi alga mata malam ga mun iso sai dai su tsaya kikam har sai ya gama duk abin da yake yi ya waigo ya ce musu da bismillah wani lokaci zai ci gaba da tasbihi yana addu'o'i har magariba ta yi lokacin ya kure suna tsaye suna jiran shi amma ba su taɓa tankawa ba ba za su yi fushi ba ko su ce shi kenan ma wannan malamin mu ba ruwanmu da shi Sufyan ibn Uyayna ya kasance mutum ne da yake da ka'ida irin malamai ne kamar yanzu ka ce comrade ne haka bai da daɗin sha'ani to sai sai wani wani mai karan bani sai ya lura cewa ɗalibai suna shan wahala a gunsa sai bai same shi ce amma kai malam wani irin mutum ne kai mutane su taso daga garuruwa daga Misra daga Iraki daga Sham so su same ka a nan garin Makka suna son ilimin wajenka sai kai ta musu wulakanci kana bata musu lokaci baka jin tsoron kada su watse su kyala karatun sai ce to in suka yi haka kenan ma su wawaye ne irin ka kenan kai kana wannan magana ne saboda kai wawa ne amma su san abin da suke nema don haka al'amash Suleiman ibn Mihran al-Kufi shi ma ya kasance mutum ne mai wuyar sha'ani a cikin malamai amma haka ɗalibai suke haƙura da shi zai iya ma ana cikin karatu ya rankwashe ka kana kusa da shi haka shi ubatu bin al-hajjaj malaman hadisi sun kasance da waɗannan ɗabi'un nasu imam malik saboda kwarjinin da yake da shi a majalisinsa kamar yadda nafi abin nan wato yake ba da labari afwan ismail bin abu wais ne yake ba da labari cewa takaddan littafi da za ka ɗaga shafi suna jin tsoron ɗagawa kar takardar ta yi ƙara. Za ka sai a wuce shafin da mutum yake sai ya kasa buɗe shafin. Yana jin kwarjinin kada ya ɗaga littafin ya ƙara malamin ya goya kalle shi ga ko wani wasa yake. To wannan shine tafarkin da magabata suka gudara a kan shi wajen ladabtuwa a gaban malamansu da sanin sharafin malamansu da mutunta su. Shi sa sai ilimin su ya albarka. wannan shi ke kawo albarka ilimi darajta malamai ko karatun boko ne in baka daraja malamin ka ba zai albarka ba ko sana'a ce zaka koya tela ko aikin kafinta ko walda ko aikin gyaran mota ko ruwaya ko aikin saka tiles duk abin da zaka koya ne baka mutunta wanda zai koya maka ba to ka faɗi wannan ka'ida cewa ba zai albarka ba albarka aka ce ba zai ba yawa za ka samu ba ka iya samu ka iya samun kuɗi ka iya samun ɗaukaka amma abin da ake ce ba albarka lalle za ku yi hannun riga da ita wannan shine cutar da take damun mu a yanzu mu ɗalibai mun ƙosa mu ga kuskuren malamanmu mun ƙosa mu ci gyaransu mun ƙosa mu tayan musu da abin nan mu musu tasani duk mun ƙosa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin Bukhari da Muslim wata rana yana sallah a cikin karatu sai Allah cikin hikimarsa sai ya manta wata aya bai tuna ta ba manzon Allah ya kai ya kawo ya ja ya ja bai tuna ta ba sai ya ruku da aka yi da sallah sai yake cewa aina ubayyu wato wani babban gwani ne sai ina ubayyu dan ka'ab ko baya masallacin nan ce ganin nan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kana jin na kage baka tada ni ba yace ayya manzo Allah na dauka ko an share ayan ne kama mun yanzu ya ya tari kawai da wani sai a jifa mishi a jifa mishi aya na mishi kaga ba ma ba ma ba ma kyautatawa gaskiya to wannan shi yasa duk muka shiga cikin rudani ba mu da ladabi sannan mun kosa a ji labarin mu shi kuma ilimi ba abinda ake nema a ji labarinka ba so ake Allah ya san da kai Allah ne ya karba maka ba wai mutanen duniya ba mutanen duniya ba abinda su tsina na maka yana daga cikin asara shine mutum ya dinga aikin lahira don duniya shine malam ya fara karatun shi labarin bil amdan ba'ura واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومثله كمثل الكلب الآيات جواء من الله يجي ولو شئنا لرفعناه بها ashe ganin dama Allah ne in mun so sai mu bashi ɗaukaka ta hanyar karatun sai mun ga dama ba karatun da yake ba ɗaukaka ba Allah ne yake ba da ɗaukaka ya ga dama walau shi ina da rafa'ana biha Allah sa mun gane fikihun wajen Allah ya ce walakin akhlada ila al-ard wa taba'a amma ya kaskanta a ƙasa ya bi son zuciyarsa
to Allah ne yake bada daukaka irin wannan da mutane suke ganin ta kamar wani sharafi ba sharafi bace jarabawa ce mai wahala da ka ƴan uwana dalibai masu albarka waɗanda Allah ya mana haske ko ya mana fatahi ko ya sa muna son karatu muna sha'awar a ce wata ranar ma mun zama malamai masu karantarwa ko masu da'awa sai mun shiga taitayi shiga taitayi yana nufin farko mu sanya ikhlasi mu sa tsarkin niyya a cikin abin da muke da aikin da babu ikhlasi a cikin shi to shikenan ya lalace tun wuri sannan na biyu kuma bayan ikhlasi sai mun dage mun yi da gaske kullum ina bai wa kaina wannan challenge din da sauran yan uwa dalibai cewa abinda ba muke tsammani cewa mun yi karatu ba kawai ya dara kai har yanzu shafa shafa gefen littafi kawai ake mafi yawa a haka ake saboda garin makafi ne to dole ba da idan shi kwaya ɗaya sai ya zama sarki amma abin da ake cewa karatu na gaskiya gaskiya mutane ba da ba shi tsakani da Allah gaba Allah ya ji kamar albani namu Allah ya mishi rama gab da rasuwarsa ya yi nufin zai kai mu excursion za a ce kowa ya je passport na tafiya za a je maka da madina da da misra alƙahira da wannan ƙasar khartoum kawai manufan shi ne za a je mu ga ɗaliban ilimi ma yaya suke kawai wasu ma wasu taɓa ganin ɗaliban ilimi ba ma sa su ɗaliban ilimi ka ga yadda ɗalibai suke na gaskiya wanda suke dawam suke neman karatu permanently dawam suke galibin neman ilimin mu ai a matsayin wani ɗan abin da ne haka a gefe alhamishin hayat ma'ana misali ni yanzu bai kusa gwamnati ne wani tele ne wani dan kasuwa ne wani manomi ne wani kafinta ne wani mahauci ko wani da sana'a shi to amma ranar asabar muna da awa ɗaya da zamu zaura gaban malami shi ne fa alaƙa mu da yi contact hour a mako awa ɗaya ko awa biyu tsakaninka da Allah kana ga zai zai yi da haka mutum zama likita mutum zai zai zama likita yanzu ko a nan garin ne a nan university Maiduguri zai karatun likita ai ba zai kwana gidansu sai ya kuma hostel kuma sai ya daina yin komai iyayen shi da ƴan uwan shi kowa za a haƙura da shi baya zuwa jana'iza baya zuwa taron suna bai zuwa majalisa iya bar komai ya kuma yana yau da kasusuwa a jakar shi ko sannan ne za a ce bayan shekara shida ya iya zama likita wato sai ya bada gaskiya ga abu amma da za a ce kullum da shi muke zama majalisa din da aka yi mutuwa za a gan shi kwana uku ana zaune ana ta'aziyya dirin ɗaurin aure daga nan za a je bama za a je fitar su duk da shi za a je ai da wuri za a sallame shi daga wannan fakalti din nan ba zai iya ba dole sai ka sai ya zama full time a residential abin da yake kawai kenan sanar da malikita amma ruwa mai ma ilimi wannan a shawarar tsaye muke kawai muna yi ne kawai in our leisure time in mun samu dan fursa ta yan aure shikenan kuma babu nazari babu muraja'a babu ba da muhimmanci wajen haddace mutum da sauransu zaka sai zama mutum yayi shekara da shekaru amma abin da ya kamata ya iya bai iya abin da ya kamata ya sani bai sani ba zaka dole sai dai ya cike rayuwarsa da waɗannan hayaniya da ake da shiga da gingimin da suka fi ƙarfinsa Allah ubangiji ya tsare mu amin da aka yi masu albarka ina wa kaina nasiha kuma ina yi muku wannan nasiha da cewa wanda ya san cewa shi ɗalibin ilimi ne ya tashi ya nemi ilimin da gaske kuma ya yi don Allah ya nemi agajin Allah Allah subhanahu wataala zai bashi fatahi akan insha Allah a ƙarshe muna addu'a ta fatan alkhairi da kuma addu'a ta wato neman Allah ya sanya albarka cikin al'amuranmu da rayuwarmu Allah kuma ya sa mu gama lafiya sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi
Allah ya saka da alkhairi ya sheikh Allah ya saka da mutunci alkhairi kuma insha Allah mun zo karshen wannan zama Allah ya za mu kira kiri daga cikin ɗan uwa Allah ya Ibrahim Muhammad Ibrahim Shibe sauran sai za ka zo ka mana tashi a insha Allah shekari kai za ka yi tashi
سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك